بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين يوم sha biyar ko ga watan dulhijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ɗaya ga watan jun ko dubu biyu da ashirin da shida miladiya wani majalisi na majalisin safe yau litini za mu cikin cikin darasin alƙur'ani mai girma za mu yi alitikan fi ulumin ƙur'an na ji za mu tashi wa min ha al-yawma akmaltu lakum dinakum ko wancan na ce za duba mana wannan ya sattu na kaɓulin lahu ke kun firka lala a cikin ruwaya ce wadda albazar ke fitar ita ta hanyar muhammad ibn sirin daga hudaifa muhammad ibn sirin bai da cikin hudaifa ba hudaifa ya rasu ya rasu shekara ta ta talatin da wani abu da ke lambari ya rasu sai hadisin hadisin da da wannan albayhaqi ya tana cikin dalilin dinsa daga umma amr daga ammi ha anna hadha sim a ba shine ba ina da jin kamar shi kenan dama shi yana muka alƙawarinta ko shi kenan abin da muka alƙawarinta okay to sai wancan wanda sunaid alhasan ibn daud kenan aka ce ya fitar a cikin tafsirin sa daga ibn jarir daga abdullahi dan abbas kun ga akwai irsali akwai inqita'i na isnadi shi kuma da kita ibn mardawi ya fitar daga abdullahi dan abbas a cikin sanadinsa akwai muhammad ibn sa'ib al-kalbi shi ma shi shi mutaham ne balka wasu sun karanta shi ba amma dai ruwaya Abu Dauda da Imam Muhammad da yake rubuta daga Abu Ayyash a zo da kai wannan ruwaya ce sahihiya ɗaya da cikin sallan tsoro da aka saukar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Usfan a Usfan a sai cewa min ha daga cikin wanda daga cikin wato ayoyi da suka sako a halin tafiya akwai al-yawma akmaltu lakum dinakum wannan aya ta suratul maida fi sahihi ya zo a cikin as-sahih ya da sahih al-bukhari da muslim an umar daga umar an na hada da ta arafa cewa ta sauka ne a yammacin arafa yawmal juma'a ranar juma'a a ama hajjatul wada'i shekaran hajjin ban kwana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya tabbata wannan hotsar kun katira ya zo ta hanyoyi da dama wannan ya tabbata wannan shine duk wani abin da ya ci karo da wannan tabi inganta ba wannan shine abin da ya tabbata cewa Allah ya ba kamata lakum dinakum Allah ta'ala ya saukar manzo Allah ne a ranar arafa ranar juma'a kuma da yammaci lakin akhraja ibnu mardawi sai dai ibnu mardawi ya fitar ana abi sa'id al-khudri daga abu sa'id al-khudri annaha nazala yawm ghadir qum cewa ta sauka ne a ranar ghadir qum wannan wannan bai tabbata ba ibnu tabiya ya tabbata duk ƙarya ne ba duk ƙarya ne kokarin a ce ghadir qum wannan addu'a da mazala yayi ma Allahu wali man walahu wa ayi wannan an yi ba shi ake magana ba amma cewa a an alakanta alim a kamata lakum dinakum da shi sai alim kuma an nuna kamar daga matsala sai shi shikenan wani karya ne kare kare sai za ka samu wannan a cikin wani isnadi mai kakke ba ibn taymiya wa akhraja mithlahu min hadith abi hurairah sannan ko ibn mardawi ya kara fitar ibn mardawi tafsirin sa kusan yanzu sai dai mu dinga gani a cikin littafai musamman na ibn kathir da sauransu sai dai wato wani za ga wasu daga cikin masu rubutu sun hahala ya sai na kaman ban san tafsirin sa cikakke an buga shi ba wa akhraj mithlahu min hadith abi hurairah kuma an fitar da makwatan kwacin sa shi ibnu madaw ya fitar da kwatan kwacin sa hadisin abu hurairah wa fihi a ciki aka ce annahu al-yawm al-thamin ashar min dhul ranan 18 ne ga dhulhijja wala arfa kuma ranan 19 ga wata ne kaga ya ci karo ba zai yi ba marji'ahu min hadith al-wada'i lokacin da yake dawowa daga hajjin bakwana wa kilahu ma la yasihu kaji abin da asiyu yake cewa duka bai inganta duk bai inganta ba duk ruwayi ne kasassu wamin ha daga ciki akwai ayatul taimu ayatul taimama fiha cewa wato ayatul taimu fiha fiha ya ce fiha wal anabu eh ya ce fi sahihi ya zo a ce a sahihi ala aisha daga aisha annaha nazala bil baida cewa na ayan ta sauka ne a baida waje ne wa kuma dakhil al madina suna sauka cikin madina a cikin ya zo lafiya a ce a ce a sahihi imam mali ya fice a cikin muwatta sanadin sanadin ne sahihi wa kuma dakhil al madina za su shiga madina وفي لفظ او لفظ بالبيداء او بذات الجيش ko dai albaidaء ko zatul jaishi duka waje waje je ne da Aisha duka suka faɗa haka wannan ya zo a ce bayan motsa shi ma to wannan ita wannan ayar taimama malamai sun tattauna akan wannan waƙiya wannan hadisi ya faɗi cewa Aisha ta rasa ta rasa wato abun wuyanta ne aka zo ana nema kuma a harisul ifki shi ma abin da ya zo shine ta harisa abu mai ta ne to wannan kissa ce guda biyu ko a kuma shi ne ya faru to shine na ibnu wannan asyuti zai gaya mana wasu daga cikin maganar malamai kan haka bari mu kanta mu ji qala ibnu abdul barr fi tamhid ibnu abdul barr ya faɗa a cikin atamid din sa yuqalu ana cewa innahu kana fi ghazwati badal mustalik wannan qadiya ta faru ne wannan hadisa ta faru ne a yakin badal mustalik wannan ita ce badal yakin al-muraisi da ake faɗa ya shiga ta biyar ko ta shida shiga ta biyar ko ta shida bayan hijira wajen zama bihi filistin kar ya ma jazama ya faɗa kan shi tsaye cewa wannan abin da ya faru saukan ayan taimama wannan ayan ta sauka ne a lokacin shekara ta biyar ko ta shida a yakin babul muttalib wa sabaqa ila zalika ibnu sa'd wa ibnu hibban gabanin sa ba akwai ibnu sa'd ya gabace shi wajen wannan da'awar da kuma ibnu hibban al-busti shi ma dai ya faɗa wa ghazwatu badal muttalib ita ghazwatu badal muttalib hiya ghazwatul muraisi ita ce dai yakin muraisi da ake faɗa duka wannan ta faru ne a shekara ta biyar ko ta shida ba hijira yanayin sabani da aka yi amma dai ce wasu ba'a da zalika babu mutan akhira sai da wasu daga sashin malamai yan baya sun ce gaskiya wannan abin abu ne wanda ke mai bari zanci qala yace la'anna al-muraisi min nahiyati makka min qurayd wa sahil saboda ita lokacin muraisi ta da bangaren makka ne daga tsakanin qurayd da sahil ta za a ce kuma anan ne kuma shi kuma ba tsakanin makka ne da madina ba an fahimci maganar ba tsakanin wato su ba tsakanin bai za'a da za ta jashi inda tsakanin da madina ba wannan tsakanin maka ne kuma waje da ke tsakanin kurai da sahel wa hadhihi alqissa ita kuma wannan kisa min nahiyat khaybar a bangaren khaybar ta faru da kauli aisha da fadan aisha bil baida'i wannan ya faru ne a baida aw bi zatul jashi ko bi zatul jashi wannan bangaren khaybar ne ko kuma bainal madina wa khaybar wanda su kuma suna tsakanin madina da khaybar kama da babu hin nawawi wannan abin da jin tsamin nawawi ya faɗa kenan wannan tambihi da yake nake cewa gaskiya yana ganin abin da waɗannan malamai suka faɗa ba daidai suka yi ba lakin sai dai jazama ibnu tini ibnu tini daga cikin malaman malikiya ya faɗa bi annal baida a cewa ita baida hiya zul hulaifa ita ce zul hulaifa da wannan wasu daga cikin malamai sun sun faɗi wannan maganar su ma sun ce wajen zul hulaifa ce ake magana nan ne al baida da wa qala abu ubayd al bakari abu ubayd al bakari ya ce al baida huwa sharaf shine wato tudu allazi qaddama bil hulaifa wanda yake sama yake wato gaban zul hulaifa din wani waje ne kamar tudu tudu haka wanda yake gaban zulhulaifa ne min tsadiqi makka ta hanyar makka wa qala zatul jayshi yace amma kuma ita kuma zatul jayshi min al madina ala baride wato tsakanin tazarar shi tsakanin shi da madina wato kwatankwacin wato bari wasu yan baridai ne haka kamar wasu milamilai ne haka ba adadi burdi daya ko bari daya shine farsahi uku farsahi uku kuma shine mil uku ko farsahi hudu afwan ko farsahi hudu shine burdi daya mil mil uku shine fasahi da to kaga mil mil din tono ke da zama burdi bari din zai zama kamar wata kila wasu milamilai ne wata suka sha biyu ko abin da ya kama da haka so wannan shine su ne abin da suka faɗa wannan akwai sabani gaskiya akan cewa wannan ayar a ina a wai shine ta ta abin nan kuma wannan kisan so biyu ne abin ya afku wasu daga cikin malamai sun faɗi cewa wannan abin ya faru ne so biyu alhazi mukrafa shi ma ya faɗi wannan magana cewa wannan abin wani kisan so biyu ta faru cewa harisatul ifki wasu lokacin malamai sun ce a zautu za ta bi katab wani abu ya faru shiga ta bakwai kenan shi kuma a batan shi harisatul ifki aka babu kowa tare da ita da kudi sun tsari sai shi wannan ibn safwan da ya zo ya same ta su kuma wannan ai rike manzala manzala ta yi auren kuma da abin ya bace sai manzala ya sa aka bincika kaga ba su daraja sun bata ba wani hadisa ne guda biyu wani haka wasu daga cikin malamai suka suka rinjayar in sahabi mughlaqa da sauransu so akwai akwai ruwaye da suke nuna kamar haka din ruwaya ne na mujamul kabir na abagarani wanda za ku dan rauni sai dai da shahid a cikin musanin muhammad to ta kila wannan ne zama shine ya fi ya fi ya fi ya fi kusa da daidai cewa ana hadisa ce guda biyu a fadan wato batan na farko din shine na ayan taimama batan na biyu kuma shine na hadisin iski wannan shine abin da wasu daga cikin malamai suka suka rinjayar sai ta shi wa minha sai a shaƙubiya ko a shaƙubiya ne imamu shaƙubi an zashi baiti na sha hudu yace la shidu fi irda'ihi li habibihi wa addir bihi su'ulan ilayhi muwassala فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن منفصلا ومفصلا تيتي يناشد القرآن ذو ya faɗi cewa a lokacin da sadauki makaranci mahallaci wanda ya aiki da ƙur'aninsa yake cikin kabarinsa yana cikin ruɗu to ƙur'ani zai zo masa yana mai farin fuska yana mai mishi albishir cewa yuhuni yana ce mishi yana mishi barka barka barka barka matsayin baraba da waje da zaka kwanta ka huta kwararru da kuma dausayi to shine yake cewa wa min ajlihi saboda karatun da yake ne yujtala fi zimatil al'izi za a wato bayyana da shi a yaye shi ya kai wato kololuwa wajen ɗaukaka ta ce yana shi ƙur'anin zai zo yana mita li habibihi ga wato masoyinsa mai karanta shi fi irba'ihi a abin da zai zama wato ya yartar da shi wa ajdir bihi abin mamakin cancantan wannan mita da zai yi saboda makarancin alƙur'ani su'ulan abin da yake tambaya cewa lallai a ba shi ceton wannan mai kanta qur'ani ilaihim wasala ya zama tadajiya ce zuwa roƙon an karba wannan su'ulan ai mas'ul matlub abin da yake tambaya ajirbihi wannan ma ajdaru ma ajdaru ma ajdaru wannan yana ta'ajjubi ne abin mamaki abin sha'awa na wannan cancantan wannan roƙo da zai yi mai karanta shi kamar da aka sani zai zo ne a sura mai kyau zai zo ne a sura mai kyau ya dinga munashada ma shi mai karatun nasa yana cewa ya ubangiji yana karanta Qur'ani yana kaza yana kaza fa ya ayyuhal qari ya kai mai karanci mutamassikan bihi kai riko da Qur'ani din gam mujillan lahu ka rika girmama shi fi kulli halin a kowane hali mubajjila kuma ka cika ci gaba da girmama Qur'ani din kana wato nuna wato girman sha'aninsa a wajenka hani'an mari'an wato wato albarka hani'an shine duk wani abu da zai zama akwai munna a ciki mari'a shine da abu zai zama akwai sauki a ciki shine hani'an mari'a albarkanka da sauki da zaka samu walidaka alaihi ma malabisu anwari iyayenka ba ma kai kadai ba mai karanci iyayenka guda biyu alaihi ma malabisu za su zama suna sanye da wasu tufa anwarin na haske min taji na kan sarki wanda suke na ado wani kula da ado da ubangiji zai musu saboda mai saboda katin ɗansu da yake wannan yana ishara zuwa ga abin da imamu hakim annai sabu da imamu ahmad suka rawaito na hadisi cewa ubangiji zai sanya man qara alqur'ana wa ta'allama wa ta'allama hu wa amila bihi ulbisa walidahu yawm alqiyamah tajan min nur za a sanya yayansa wato wani kan sarki haka na na haske na lu'ulu'i masu kyalli wanda za a ɗaukaka saboda ɗaukakan ɗansu da ya yi ta hanyar katin qur'ani to shi da ana yake ishara ga wannan hadisi da yace to fa ma zannukum bin najli to me kake tsammani ga shi dan idan wannan shine sakamakon iyayensa saboda kawai tarbiyya da suka yi to me kake tsammani ga shi dan annabi shine al-ibn inda jaza'i a lokacin da za a ba shi gona shi sakamakon kaga wannan ba ba sai ka tambaya ba wanda yake ya dan rabe shi ma ya saba falalla to ina ga wanda bai kai shi ba ulaika waɗannan masu karatun qur'ani ahlul lahi sune ma abota ubangiji su ne waɗanda suke ahalin ubangiji ne iyalan ubangiji ne والصفوة كما زاببنسا وصفوة الملا سنة زاببوا أتين جماعة دا أبنجي زابا وانا ناسلي وانا إكي يا كتا قرآني وانا كمنا أبنجي نيش قل بري ما أبو تا كوتي ما أبو تا نقرتا ولا إنسان دا كوتي والصبر دا حقولي والتقى دا كما تقوا حلاهم صفوفنسو يعني حلا جميل حلية صفوفنسو دا عدنسو بهذا القرآن مفصلا دا وانا لابارن عدن ناسو shi ne wata ƙur'ani ya zo ya rarrabe daki daki ya ba da labarin ado da za su samu da za su samu da na goma shi da kuma lada da ubangiji zai ba su mufassila ƙur'ani ya zo yana yin mufassila wato zai zama shi ƙur'ani shi ke rarrabewa da mufassala kuma shine a halin kasancewa an yi bayani daki daki a siffarsu a cikin alƙur'ani wanda ke zama ya lalumci katin ƙur'ani da zikirin ubangiji sai mu tashi alaiha alaika biha ma'ishta Allah za ta damu da ya je da mu da ido Qur'ani so sai tibiyan kun ga wannan wannan littafin namu can farshe karshe busu inda imamu annawawi yayi alkawarin nan yace zai zo a babin karshe ya yi maka bayanin da wasu mutsalha da waye da wasu magharai da suka zo can karshe sai su suka cire shi ba sai yasa masu masu abin da suke ko kai ba ga abin da amfani suka ba bar ma wannan wai kawai sai suka dinga sai suka dinga zuwa a kasa nan abin da suke faɗa wurin sharhul kalimat din nan na kasa kasa sai sai su dauko abin da ya faɗa can karshen sai su dinga dan tsirtawa amma shafi ne mai yawa haka ka ga ni haka da je na ta rubutawa ba da kan ta rubutawa haka shafuka shafi ne mai abubuwa ne fa'idoji da dama amma da su sun cire sun cire a yin takarda kwanai kuwa amma dai wannan ba a can kasar rama aka yi ba a nan ne ake wannan abu ko eh zai su cire Allah malamai sun yi magana cewa duk ba daidai ne ka cire wani abu wani abu ko kai bai maka daɗi ba yanzu a cikin wasu daga littafin malaman hadisi akwai littafin abdullahi ibn ahmad ibn hanbal to yana da wani babi da wallafa wanda yake ba da labarin ruwayoyi da aka da abu hanifa ya sa wa malamai malamai suka musha a lokacin kusan malaman hadisi sun allah ya jamshe su kuma da sai sun kawo wannan altaban su ma abin da abu hali to sai a samu sai wasu masu masu rubuta littafi sai sun cire wannan abubuwa ko wanda mai zama a bukatar shi ya ba bukata kamar tarihi akan tashi yanda yake kamar tarihi in ka ji bukhari kana yana kausa harshe akan abu hanifa in ka san dama can malaman hadisi da matsala da abu hanifa suke faɗa wasu bangaru a kansa kaga shi kenan ka huta kanka ya ka ba ba bukhari su har su almarwazi in ka duba ga in an zo kan abu hanifa ana matsa mushi ba ana kausa mushi baki da kuma wasu abubuwan da yana da uzuri to amma sai a cewa sai a cire wannan shafin nabi za a cire shafin akwai wallafi kamar mishi yanda ya kayansa ba jiri ba ne har wannan ya bayi ma sai ya zama a littafin da aka buga daga cikin mufti na saudiya ya yi magana cewa wannan babu wannan shafin wannan babu na karshe da ya yi magana kan abu hanif za a cire shi da duk ba daidai bane wannan gaskiya ba daidai bane a bar littafi yanda yanda yake yanzu kamar shehu usmani ne mu ce mu yanzu babu bukata a cikin hiyawu sunna sa duk inda ya ce bijahi bijahi duk mu ce ne to wani ha'inci ne wannan shi ba ra'ayinsa bane ra'ayinsa ne haka inda ya dama haka za a sha ai shi ya dama kayansa za ka ne balle ka ce wanda yake ce in kai ba ka so kai ma shi kenan ka wallafa naka to kawai sai daga dubu su su kawo ba ba kuma daidai bane gaskiya ok to babu al'awula mun tashi ko kaga na babu al'ashir shi ne babu shi fi babu alfazul kitab babu shi a babu al'ashir inda ya babu al'ashir din ni dai na babu sai dai ni ya rubuta shi da biyu akwai fi eh to amma kai ya zo kawo maka shi a rubuce can karshen duba shi gani sun kawo a babu al'ashir din eh sun ko sun kawo in sun kawo to kaga shikenan su sun kyauta sun kawo nan kawo to kaga ni nan na ba su kawo ba ba su kawo ba sai dai rubuce shi kawai Allah ya kyauta. Bala ce albabul awwal babi na farko fi atrafin min fadlati tilawatil qur'ani wa hamalati zai baga maka wani sashi daga cikin fadalan karatun qur'ani da kuma haddace qur'ani din. Qala Allah ta'ala Allah ta'ala cewa ko Allah ta'ala ya ce innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata lalle wanda suke tilawan littafin Allah suka tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya suka ciyar da abin da muka azurta su da shi a asirce da a bayyane yarjuwa tijaratan lan tabo suna wato fatan wato wani ciniki wanda ciniki wato farashi sa ba zai kare ba zai wa fihum ujurahum wannan saboda ubangiji zai cikawa musu ladan su wa yazidahum min fadli kuma ya kara musu daga cikin falalar sa ba innahu ghafurur shakur lalle ubangiji mai yawan gafara ne kuma mai godiya ne zai yaba yaba abin da aka yi masa wannan kaga yana nuna wato falalan falalan qur'ani to kaga in ka duba ga wannan al-infaq al-mamdu' fi shar'i ikhraj al-mal fi da'atillah ila jazaa ga duk maganan magana shi nawawin dai sai suka sashi a tsaki a wato kasa warawaina an Uthman bin Affan wannan to in kai zambin sa haka wasu ce ya halatta amma dai galibi abin da ya fi shahara alta malamai shi ruwina kuma wannan usubi na imamun nawawi shi ruwina ke cewa to da shi ma a bar masa yadda yin kayansa ruwina shine amma wasu ce wa rawaina in ka ce ruwina shine an ruwaito mana malamai sun ruwaito mana isnadin su in ka ce rawaina mun ruwaito da isnadi zuwa ga malaman mu to kowanne dai zai iya dauka an ji wasu malamai amma dai abin da ya fi shahara a bakin malamai shine ruwina din wannan shi ya fi shahara ruwina eh wannan shine galibi abin da ake malamai ke faɗi mun ta aka yi nuna abin da suke magana malamin mu sun ruwaito mana littafan su da isnadi wanda mu ma in mutu za mu iya baka isnadi namu zuwa ga waɗannan malaman shine ruwina eh wa ruwina an ruwaito mana an Usman bin Affan daga Usman bin Affan qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum mafi alkhairukum man ta'allama alquran wanda ya koyi qur'ani wa allama kuma ya koyar da shi kaga da yana ga wasu sharawa al imamu imamu kaza kaga ba shi ya rubuto ba ya rubuto masa ne nakali aka masa sai dai shi ma kila yana ruwaita shi ba ma kila ba shi ma yana ruwaita kuma tare da tare da wato da isnada su zuwa ga wannan malamin rawahu al imamu abu abdullah shugaba abu abdullahi malami abu abdullahi muhammad ibn isma'il ibn ibrahim al-bukhari fi sahihi shine ya ruwaito wannan riwayar a cikin hadisin a cikin hadisai da littafin sa alladhi huwa asahhu al-kutubi ba'da al-qur'an wanda shine mafi inganci al-qur'ani littafai bayan al-qur'ani wannan haka yake a wajen malamai muhajjibuna kan masu cewa sun motsa motsa yace motsa kabanin sahihaini to wannan ba laifi ana iya cewa motsa saboda yanda yake da tsaurin shi ma sharadi amma a cikin motsa ai akwai akwai ra'ayikan shi malikin akwai ra'ayikan malamansa akwai ra'ayikan wani akwai fatawoyi akwai waye wanda kuma ba daidai yake da wanda shi kuma duk ya cire wannan abubuwan ya bar isnadi kawai aura daga hadith ne al-musnada kuma sahiha ila da ila nabi sallallahu alaihi wasallam kuma a ciki akwai balagat na imam malik balagani balagani ya zaka ce sai ya ya bukhari wannan in ba ki fadi ba ba ya wanda zai faɗa haka وعن عائشة رضي الله عنها حديث رجع عائشة قالت لا جنت قالت شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فظل صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن والذي يجي كانت القرآن وهو ماهر فيه يلا مشي ولي أو يقرأ القرآن له مع السفرة الكرام البرة يلا تأدم ملائكو wanda suke ma abota da tafai su ma da suke karatun suke suke tilawa abinda ubangiji ke sa su tilawa da a safara saboda sun rike su ma asfar su suna da asfar da suke karantawa a sifir sifir shi ne littattafai da suke amfani da shi ta alkiram masu girma albarara kuma wato yan usuli nagartattu masu albarka wanda zai ya karawa alkur'ani wanda kuma yake karatun qur'ani wa huwa ya ta'ta'u fihi yana yin inda inda yana da tsanani yake karantawa yana karanta harafin baya fita wa huwa shaqqun alaihi yana da tsanani a wajen sakarin qur'ani lahu ajran yana da lada zubi biyu akwai rufin kokarin sa akwai kuma ladan karatun qur'ani din da yake karantawa wannan kaga amma ba zai kai shi mahir ba mahir kaga an ce ya tare da mala'iku ne shi ya zama kamar ma da zai zo yana kashe qur'anin a cikin su ma zai saje babu bambanci rawahu al-bukhari wa abu al-husayn muslim ibn al-hajjaj ibn muslim an-naysaburi fi sahihayhima bukhari da muslim suka rawaito wannan riwaya a cikin sahih littafin su to tsaya nan ko wa na bi musa yau litini ne wani lokaci mukan ɗanyi sauri na litini to sai na al-ajurri Allah ka gani ai duk da da biyu na rubuta an yi bani san yanzu ina kato ina ganin kuma an cire wani abu daga za mu tashi jami'u ma zaka to ko ya to malaje kuma inna Allah azza wa jalla sai kuma Allah ta'ala mai gima da dauka wa'ada yi alkawari liman istama ila kalamihi ga wanda ya saurari maganarsa fa ahsana al-adaba ya kyauta da ladabi inda sima'ihi a lokacin da ya saurari qur'ani din bil i'tibar al-jamil yayi wato ya kyauta saurare ta hanyar yayi yayi wato yayi wa'azantu ya dau izina izina mai kyau wal zumil wajib littiba'i kuma ya lazumci wajibi dake kansa wajen bin qur'ani din wal amali bihi da yin aiki da qur'ani din yubashshiruhu minhu bi kulli khairin ubangiji yana mishi bishara da dukkan alkhairi wa wa'adahu ala zalika kuma ya mashi alkawari a haka cewa zai bashi afdala thawabi mafi bicin lada faqala ta yace fa bashir ibad kayima wato bayina bishara alladhina yastami'una alqawla wanda suke jin wato magana magana ta ubangiji a wannan fasaran kenan fa yattabi'una atharahu sai su bi mafi kyawun magana din wato inda aka ce wannan ga ga masu aikin da'a to sai ya buga misali da abinda ubangiji ya faɗa a cikin qur'ani din misali kyakkyawa misali kuma wanda suke misali na mutanen banza kaga sai ya nisanta ulaika alladhina hadahum Allah masu bin masu yin irin wannan sune wanda ubangiji ya shiryar ulaika hum ulul albab wa annasu ma abuta hankula wa qala azza wa jalla ubangiji mai gima dauka ya ce wa anibu ila rabbikum koma zuwa ga ubangijin ku wa aslimu lahu kum yaka masa wuya min qabl an ya'tiyakum al'azabu kafin azaba ta zo muku thumma la tansawun sai kuma ba za a taimake ku ba wa tabi'u ahsana ma unzila ilaykum bi kyakkyawan abin da aka daukar muku min rabbikum da ubangijin ku min qabl an ya'tiyakum al'azabu baghtatan kafin azaba ta zo muku a cike wa antum la tash'urun alhayya a lokacin ko ba ku sani ba wa qala muhammad ibn husayn al-ajuri yace fa kullu kalami rabbina hasan dukkan maganar ubangiji mu ai abu ne mai kyau liman talafu ga wanda ya karanta wa liman istama'a ilayhi da kuma wanda ya saurara wa inna ma hadha wallahu a'lam ubangiji ya faɗi wannan magana ne Allah ne masani wa inna ma hadha sifatu qaumi idza sami'u al-qur'ana wannan yana faɗan sifan wasu mutane ne da in suka ji qur'ani tatabbu'u al-qur'ani ahsana ma taqarrabuna bihi ila Allah sai su bibici daga cikin koyarwar qur'ani mafi kyawun abin da za su nema kusancin su zuwa ga Allah ta'ala da shi mimma dallahum alaihi maulahumul karim daga cikin abin da ubangiji majabancin su mai girma mai karamci ya musu nuni ya shaida su zuwa gare shi ya tulbuna bi zalika ridahu za su haka suna neman yardansa wa yarjuna rahmatahu kuma suna fatan rahamarsa sami'u Allah qala suka ji ubangiji ya ce wa idza qira alqur'anu idan an kanta muku alqur'ani fastami'u lahu ku saurara wa ansitu kuma wato ku shiru la'allakum turhamuna ko ku rabauta fa kana husnu istira'ihim yab'athuhum 'ala tabaqu sai zama wato kyakkyawan saurare da za su yi wannan yana sanya su tuntuntuni fi ma lahu wa wa alaihim da abinda ke gare su in sun yi za su samu lada wa alaihim da abinda kuma idan ba su yi ba suka kauce za su samu zunubi kaga wannan sun yi husnul tadabbur kenan wannan shine abinda shi al'ajuri ke cewa shine asana fatajuna asanahu asanahu shine su kyautata tadabburi su dauki abin da ke ma lahum su nisanci abin da ke ba alaihim wa sami'u Allah qala kuma idan suka ji ubangiji ya ce nahnu alamu bima yaqulun mu ne mafi sanin abin da suke faɗa وما انت عليهم بجبار كيف لك مستيلا سوا فذكر بالقران من يخاف وعيد اما لك اي وعظي da wannan alqur'ani wanda yake tsoron razani yake tsoron narkon azaba da ake masa wa qad akhbarana Allahu 'an al-jinn wa husn istima'ihim lil-qur'an wannan wa sami'u yana ya hada shi da wannan yayi mishi azafi da wancan wa sami'u Allah qala sun ji ubangiji ya faɗa kaza kaza kaza shi ma sai suka aikata kaza shi ma wannan sun ji ubangiji ya ce la la alam ma yaqulu ba ta alaihim bijabbar fa dhakir bil-qur'ani man yakhafu wa'id shi ke sai suka zama sun kyautata saurare kuma ya sanya su sun razana sun yi aiki da aiki qur'ani kuma sun hannu da narkon da aka yi sun su je sun yi aikata wannan abin da bai gara musu narkon ba wa qad akbara Allahu akbarana Allahu an al-jinn wa husni istima'ihi lil-qur'an ubangiji ya labarta mana labari game da aljanu yanda suke kyautata sauraren qur'ani wasu jabatihim fi ma fi ma ya yajzibuhum ilayhi da kuma yanda suke karban abin da zai jawo hankali zuwa ga Qur'ani din yanda suka karbi Qur'ani istijaba shi yanda suka karbi Qur'ani din sun marzawo ila qaumi ila kuma yanda suka kuma da suka koma zuwa mutanen su fa wa'azu suka musu wa'azi ma sami da abinda suka saurara min Qur'ani daga Qur'ani bi ahsana ma yakunu min al-mau'iza da abu mafi kyawa abinda zaka iya hararwa zaka iya wato zaka iya hararwa a zuciyanka da wa'azi to kaga wannan shi ma duk ya daga cikin wato ittabi'una asalahu da aka faɗa din ayi da suka zo sun ji Qur'ani din da suka ji Qur'ani din nan da nan suka kyauta sauraren shi da suka ji kyauta sauraren shi kuma shi ke nan suka wato abinda qur'ani ne yake jawo su zuwa gare shi shine istijabatu hum fi ma yajibuhum ilayhi abinda qur'ani yake tunkudo su yake gayyatar su zuwa gare shi sai suka karba fasa jabu kenan sun marda sai suka koma wurin mutane suna yin wa'azi wa'azin kuma mafi kyawun wa'azi suka yi ma mutanen su qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya faɗa cikin qur'ani uluhiya ilayya annahu sama'a nafar min al-jinni ka ce an mun wahayi cewa wasu gungu daga cikin aljanu sun saurara qur'ani fa qalu suka ce inna sami'na qur'anan ajaba mun ji wani abin karatu mai ban mamaki mai ban kai ya hadi ila rushidi wanda yake shiryarwa zuwa ga wato zuwa ga wato abin da yake ar-rushd ar-rushd shine bin gaskiya bambancin al-huda da ar-rushd ar-rushd shine ittiba'ul haqqi shi kuma al-huda shine ma'rifatul haqqi sanin gaskiya shine shiriya shi kuma bin gaskiya kuma shine ar-rushd wato kin sanin gaskiya shine abdalala kauce ma gaskiya din kuma shine alghawaya mala yace ya hadi ila rushdi fa amanna bi sai muka imani da shi walan nushrika bi rabbina ahada mu ba za mu tara da ubangiji mu wani mahaluki ba wa qala Allahu azza wa jalla Allah ta'ala yace kuma wa idh katina a lokacin sarafna ilayka nafara muka karkato da wasu gungumin aljin daga malakacin aljanu zuwa gare ka yastami'una alquran suna sauraron kafin ku ayi da kake yi balamma hadaru a lokacin da suka halarto qalu suka ce an sufi ku saurara a ashe ka ana kanin qur'ani saurara ake yi ba daidai bane ana kanin qur'ani inda mutane ke haya gaga kuma kace mai kamu safa kake yi ba daidai ne ba wannan falamma qud falamma qudiya lokacin da aka gama kanin qur'ani din wallahu ila qawmin munziri shikenan suka juya wurin mutanen suna gargadi qalu suka ce ya kauna ya ku mutanen mu inna sami'na kitaban mun ji wani littafi unzila ba'da Musa an saukar bayan Musa musaddiqan lima bayna yadayhi wanda ke gaskata littafin da suka gabanin sa ya hadin alhaqi littafin yana cewa zuwa gaskiya wa ila tariqin mustaqim zuwa ga tafarki majidaci ya kauna ya ku mutanen mu ajibu da'i Allah ku amsa kiran ku amsa kiran mai kiran Allah ta'ala wa aminu ku imani bihi da Allah yaghfir lakum zai gafarta muku min dhunubin daga cikin zunubanku wa yajirkum min azabin alim zai kuma tsayar da ku daga azaban mai radadi to kaga wannan yana nuna husnul sama'i husnul istima'i kyakkyawan saurare da wannan azumin suke saboda kashi qur'ani yayin da kake karantawa ana bukatar husnul istima'i da al-insat saboda ka yayin da aka rasa wannan to sai dai ya zama shi wanda ke sauraron ya zama ba mutumin kirki bane ko kai da kake karanta kai ba mutumin kirki ba ba daidai bane inda ake da kasuwa da wayar da sauransu mutane ba za su saurari Qur'ani ba ka dangata karba musu wannan mun sha faɗa ma abuta Qur'ani cewa mu za ku yi musaffa ku zo ku yi tsakanin ku mana yanzu da muke wannan katin wa muka dama muka sa speaker kaga jidda in mun sa speaker ya halarta mu wannan mu saboda yanzu mu muna kai mishi sako ne shi shi kuma Qur'ani ba sai ba kace kai masa sako ko ne kana yin shi ne saboda ka rike haddan ko kana yi dan neman lada wanda ke sawara shi ma ya samu lada in salara ba sakon shi kake kaiwa ba amma dan mu idan mu zo muka yi wa'azi mun ya halarta mu shiga cikin taro mu sa speaker mu wa'azi manzo Allah yayi wannan ba za shi yakan shiga cikin taro ya jawo aya qur'ani ya ce ya ku shawa ku ce la ilaha illallah tuflihu ba yana yi ba ana kawai yanzu ya halatta in aji ina wa'azi kuma na sa speaker a waje ya halatta amma qur'ani ba ka ji dama ka sa ka sa speaker qur'ani ko ba cewa ko bai da mace da wa'azi da bambanci ba za ba taba ganin ya ji wa'azi ya ce qur'ani ya ce zan zauna a wurin nan ne bar in kata qur'ani ko sa ko ba so ba yakan in za in za ka ta qur'ani shiru ake yi shi mai sarari ya samu lada kai mara kake karatu ka samu lada in za ku in dole sai ku yi musaffa saboda makaranta ce ko wani abu makamacin wannan shi kenan sai ku shira abin kar ku taku da mutane ku bar mutane suna wucewa shi wani ya zo ya gaji wani ciniki yake sanya yi wani so yake su yan hirar sa da kalin su ko kun ce musu dole sai sun sawa qur'ani ai kaga wannan za ku hada sai ku fara da qur'ani kuma to wannan abubuwa akula kwarai da gaske na'am to ai kaga wannan su suka girmo maka a'a su suka girmo maka akwai wanda yake shi kamar su tsabin sallama za ga wanda wanda ya zo ya samu wanda ya wanda yake zaune kaga shi da mashi sallama to yanzu ga dama shan shi wato dakunan ubangiji an riga an saba sani cewa waje na ibada ba waje na hira ba saboda haka kai kai ne kace shan asali a lokacin da kake karatun Qur'ani a wurin su kuma su ce dole dole sun da suna hirar su ba za ka karatun Qur'ani ba sai da can wani waje su hirar su in ba aka bar to sai su sassauta inda ciwo ya shiga maka qur'anin ka ba kai kuma kai ma sai ka san sauta inda kuma zai shiga masa iransu ba a zama lafiya amma dai asali a masallaci mai qur'ani shi ke da haƙƙi saboda waje ya dama ta nabautan Allah to sai muqaddima ko da usul tafsir ibn taymiyyah Allah wannan ya wai ita wannan ba a samun ta tsoron matanin ne? eh wasu ya ce ba a samu ka sami ta to kwafi printin kashi shi ba printin aka yi ko? sai da printin ko? sai da printin shi ma wannan sai aka yi? to gaskiya dai ina je jin ta ne matsan sai man bashi sai ya nemo mu inda ba zai yi mu sharhin duka ba kuma wani lokaci shi malam yana ɗan tsawaitawa wajen shari'i da muqaddima fi usul tafsir ibn tabi'a yake cewa wa hadathu umma ma sa ila fahm alquran wato bukatan al'umma bukata ce wato mai karfi wata take mabayyaniya zuwa ga fahimtar Qur'ani bukata al'umma bukata ce karfar bukata wajen suna son su fahimci Qur'ani Qur'ani nan allazi huwa hablullahi almatin wanda shine igiyan ubangiji mai karfa wa dhikrul hakim kuma shine ambaton ubangiji mai cike da hikima mai cike da bayani dalla dalla wasiratul mustaqim wasiratul mustaqim kuma shine tabarkin ubangiji madaidaici allazi la tazigu bihi al-ahwa wa la taltabisu bihi al-alsun harasa ba sa wato samun iltibasi su zama sanar kirkice su ma wala ya khalaqu an ala kafati tarbidi yawan mai mata qur'ani baya sa ya tsufa wala tanqadi ajaibu kuma ajaibu abin mamaki da abin sha'awa sha'awace na qur'ani baya karewa wala yashba'u minhu ulama masana Allah ba sa koshi da qur'ani ana karantawa mala yace annasu muhtajin ila fahmi kitabillah mutane suna bukatar su fahimci littafin Allah wa hadha wadihun wannan abu ne a fili فكون الناس بحاجة إلى فهم كتاب الله ظاهر جدا يجي كذا شيء متى يسنا بقان تفهمشي لتابع الله وانا أظن أفيلي يكي تتمغى بسيك شوى فدنس الذكر الحكيم لكن ما لا يدكو وانا ما قدر أي ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم لكن وانا آية ما لا يدكو ابن تيمية كين ابن تيمية هذا وانا إذا كتب ميزة سكينا شيء غالبا الأمر إذا أنت لا قول لك تقول لك كارفي سيقول مغانا تيري ذو إذا أما كنت شغاء آية حديث يكي أبنسا ko ta'abiri zai yi wani abu zai za a yi za ka gani in ya ga alaman wani ta'arifi zai ba shi wuya shi kawai sai ya shiga cikin Qur'ani da hadisi kawai shi ya ba ka ta'arifi kawai shi ba abin sa ku duba ga yanayin ta'arifi da ya ma wali kawai da ana ta maganar wali shine wanda ya kaza wanda ya kaza wanda ya kaza wane fara kaza sai ce a shi alladina amanu fa kanu yattaquna kaga kaga ya huta ba kansa shi wato yana da yana da wannan miza sosan da shi to dama in yana shiga za ka kawai duk abin da faɗa za ka iya cewa to aya yace faɗinsa a siratul mustaqim kaga wannan shi ma ayoyin qur'ani sun zo sun nuna haka da la taziqu bihi al-ahwa azayqu ma'anahu al-mail ma'anarsa shine karkacewa ya'ani anna ahwa an-nasi yana nuna wato soye-soyen zukatan mutane mahama azumat duk yadda ta yi girma suke son su kawo mu qur'ani wani shubohi la yumkin an taziqa bihi ba za ta iya karkatar da qur'ani ba Qur'ani ya karkace ya zama sun ci shi da hujja ya zama an kawo wani hujja da za a ce kaza shi ba mu iya kawo wani abu zai cin kuɗe ma Qur'ani wani shubha da aka kawo Qur'ani ba baya baya baya dasa shi akan shubhan wani la bal innahu baqin thabitun ma ma sallaqa an-nasu alayhi yace shi yana nan a tabbace dai da mutane suka ne suke neman samun jayi akan sa wala tatabisu tatabisu bi tatabisu bi al-alsun ai takhtalitu saboda mai saboda la'anahu bil lisanin arabiyyin bin saboda ubangiji ya sako shi ne da harshen larabci mabayyani wala yamkin an tattabisu bihi al-alsu wa lihadha fa idha al-insan al-adami law qara'ahu yaqra'u bil lisanin arabiy haka zaka qur'ani yayin da mai karatu zai karanta inda ba balarabi ba zai karanta shi larabcin sa kaji kamar shi da balaraban ba saboda mai saboda harata ba ka wato rikirkicewa da shi al-qur'ani din ولهذا كان من غير الممكن ان نترجم القران ترجمه حرفيه ابدا شيء ده كده saboda haka ma kaga ba a yin tarjama na harafi da Qur'ani zuwa wani yare sai dai tarjama ma'ana ka ji mamala baka gumi shi ma da tashi shi tarjama ma'anonin Qur'ani ba tarjama harafin Qur'ani ba za ka iya yin tarjama harafin Qur'ani kabo da kabo saboda duk wani yare da ka sani a duniya in ka dauki wannan yaran sashi a cikin yaran larabci za ka ga shi kuma ya dace kuma saboda fadin yaran yaran wato larabci sai magana wala ya khalaqu min kamati tarbidi wala yanqadi ajaibuhu malace man qala bihi sadaqa duk wanda ya ya tashi da ya tashi ya yi ya yi hujja da Qur'ani to yayi gaskiya shi man qala bihi man qala bil Qur'ani wa man amila bihi duk wanda ya aiki da Qur'ani ko jira za a bashi lada wa man hakama duk wanda ya hukunci bihi da shi a adalata yayi adalci wa man da'a ilayhi duk wanda ya kira yace a zo abu Qur'ani hudiya ila siratul mustaqim to shine shi yayi shi aka shi zuwa ga tafarki majalici wa man tarakahu min jabbari duk wani jabberi mai girman kai wanda ya bar Qur'ani qasamahu Allah sai Allah ya karya shi ومن ابتغى ومن ابتغى الهدى في غيره duk wanda ya nemi shari'a ya bi wani shari'a wata shari'a da ba shari'a Qur'ani ba adallahu Allah Allah sai ya batar da shi malai ce man qala bi sadaqa alanahu qala qawlan huwa asdaqu al-aqwali saboda ya faɗi magana magana da tafi gaskiya sai ka kafir ka mai magana da tafi gaskiya kama za ka la magana ka magana ce mai gaskiya mana amala bihi ujira ai ufiba ala amali za a bashi lada wa man hafa bihi adala duk wanda ya hukunci da shi zai zama adalci yayi to gashe da malli ya ta bayani bari mu mi gaba sai malai ce shi wa karka tafi ko shine gaba to ya kawo abin nan Allah ta'ala ne Oke to qala ta'ala gashi nan Allah ta'ala yana cewa Qur'ani fa in ma yati lakum minni hudan idan wani shiriya ya shiriya shiriya ta ta zo maku minni daga wajena wannan minni wannan min ana kinta ibtila'ul ghaya ibtila'ul ghaya wato yanda daga inda asalin inda shiriya ta bugu ce daga wajen ubangiji wato wannan ubangiji kaga ya toshe maka duk wani duk wata shiriya wacce ta ta samu asali daga wani sa shi ya rabince maka cewa shiriyan da zaka samu zuwa ga gare shi to shirye maka ce minni saboda wato aka fahimci ta ina ta samu asali sai ka duk wanda zai kawo shari'a nan sai sai in ya faɗi ina ya samu shari'a in daga qur'ani ne da sunna to yanzu ya samu daga Allah ta'ala kenan in ba da qur'ani da sunna bane to yanzu ya samu daga san zuciya sani ba da ma hujja ce minni faman ittaba'a hudayi duk wanda ya bi shari'a ta ya kara danganta ma kansa shari'a nan ba shari'a wani sa ba wala ya bullu shi din ba zai zama ya bace ba wala shi afan ba zai tsiyace ba wa man araba an zikri duk wanda kuma ya bijire ma ambatona fa inna lahu mu'ishin banka hakika yana da rayuwa rayuwa mai kunci wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma kuma za mu tare shi tashar kiyama yana makaho qala zai ce rabbi lima hashatani a'ma bi sakata da ni makaho wa karkuntu basira al-hali ina gani qala sai Allah ta'ala ce mashi kazalika hatka ayatuna haka ayoyin mu suka zo maka bana sita ha kabar su bari na gangan wa kazalika yawma tunsa kai ma ka yau za a manta da kai mantuwa da gangan kuma ba wajen an manta da kai ba وقال تعالى الله تعالى يقول قد جاءكم من الله نور حقيقة لقى أبنجي وانا حسكي يا ذومكو وكتاب دا وانا لتاج مبين مبيني يا هديه الله من اتبع رضوانه أبنجي هنا شيريا دا وانا حسكي دا ذومكو دو وان دا يبير دانسا من اتبع رضوانه سبل سلامي تبركي تبركي ني na aminci wanda zai amsar da shi daga azabar ubangiji wa yukhrijuhum min adh-dhulumati zai fitar da shi daga kuma da fai ila nuri zuwa ga hasaki zuwa ga haske bi izini da izinin Allah ta'ala ويهديهم الى صراط المستقيم كل شيء شيء دون تفركي مجدتي ما لك فإما يأتي لكم أدولة هذه شرطية وأنا زي تابع يعني متجبا وأنا أعرض عن ذكري قيل وصلت كتير معلمة كتير المراد بالمعيشة المعيشة البنك عذاب القبر عذاب القبر وصلت كتير معلمة سنفع هكا وقيل إن المراد بالمعيشة البنك معيشته في الدنيا شيني لا يوارد دي الدنيا لأن دي يندي كتير واشي إلى ده كذي يلا كذا يلا كذا أما تندي كي ما يد الله Allah kuma ya ce da an bajinsa ne ake samun nutsuwa to Allah zai cire mishi wannan nutsuwa zai zama yana da wasu tambayoyi wanda ya kasa ba ba kansa ansa saboda rashin imani kuma zai mutu da wannan tambayoyin da ya kasa ba kashi ansa sai wani mumuni ne kawai zai samu wannan wa qawluhu la shahu yawm al-qiyamati a'ma hissan aw ma'anan al-ma'ana yani hissan wa ma'anan yace dan ana maganan wato a gani na ido da kuma na ma'ana ba ولهذا قال الرب لما شتني اعمى ميتا تادني الى مي واتو مكاو واتو انا الله تعالى ya cewa fana cita wato ai am amsa aka maka haka saboda ka manta ka bar aiki da Qur'ani din kai ma a yanzu a bakka wannan shine abin da ubangiji ke faɗa falan Allah ta'ala ya hadihi Allahu man ittaba ridwanahu subul salam ah to wannan da ya shiga nahawu rajin mubashi ah yace subul salam fa idza fa idza kanat kulluha mu'adda ila salam fa hiya al-islam na'am to mun bashi da mu shiga inda ya gaba sai me yace a gaba ya ƙara fara me yace wa qala ta'ala sun hadi sun hadi wannan idan sun hada ba wa qala ta'ala Allah ta'ala yace alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka wa littafi ne da muka saukan maka kai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ita kurjan nasa saboda ka fitar da mutane min zulumati daga dafai ila nuri zuwa ga haske بإذن ربهم ده إذن أبنجي سو إلى صراط العزيز الحميد زوا ga Ubangiji mabuwayi alhamid kuma godaji wanda yake ya cancanta a yabe shi ko yaushe in baka san wane ne shi ba shine Allahu allazi lahu ma fi samawati wanda ba ga wani abin da ke cikin sammai nashi ne baki daya wa ma fil ardi kuma abin da ke cikin kasai a wannan Allah ko ne zama badal saboda ai kaga suna ne alam suna alam ba zama sifa sifa ga wato yanzu ya biyo bayan wannan sai da zama wannan badal ne suna da alami wanda kamar a ce ila siratul aziz alhamid to sai muwaye al-aziz alhamid shi da Allah al-aziz shi ma suna ne alhamid suna ne sai zama Allah nan badal ne na shi al-aziz din ina jin shi kenan ko wa ƙara faɗa ko wa ƙara ta'ala Allah ta'ala ya ƙara cewa وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا haka maka saukar maka da wani ruhi daga wajen mu saboda mai aka kira qur'ani da ruhi saboda da shi ake samun rayuwar zuciya ma kun tadri mal kitab wal iman da can baka san menene littafin ba baka san menene imani ba to wannan shine fasara wa wajarka dalla fahada za ku ji ubangiji ya ce wajarka dalla a can wata aya abinda ake magana dalla da ba ya ce muku shi da adamul ilmi rashin sani rashin sani to rashin abinda manzala bai sani ba shine tafasiru na sanin menene littafi meye wahayi meye imani meye kaza manzala bai san wannan ba amma dai yana da ilimin tsarkake ubangiji daga sifofi na kasa za ga yana tahannufi yana ta'abbudi yana bautan ubangiji yana jin cewa bautan kuma kana iya ba daidai ne ba amma ya bai da shiriya da zai zo ya ce yanzu ba in tabbatar masa cikin su masa na kamala wanda kuma sai da wahayi ya zo masa wanda ke nuna maka ashe a kasancewan ka san cewa lalle akwai ubangiji za a bauta ma shi daya wannan ba zai isa ba ka zama ka ba kanka shiriya dole sai an samu wahayi wannan sabon sabon wasu daga cikin falasifa suke da suke da wani ra'ayi falasifa kusan duk suna ganin mutum zai iya da hankalinsa da mutazila ba da hankalinsa zai iya fahimtar addini baki daya za ku ga akwai littafin ibn kufail ya littafi wani nobel da ya yi kusan malaman musulunci sun zai suka fara suka su suka raya wannan irin rubutun nobel din da ake amma na science science fiction nobel saka za ga yanzu ana yin science fiction movies ai za ga to duk malaman baya wanda suke na musulmai falasifa su su suka raya wannan to shi da littafi da ya yi na asan ne ko asan ne kira shi wani mutumi da ya tashi bai san iyayensa ba bai waye ba dabbobi suka shayar da shi amma ya tashi da hankalin ta iran da shi cewa akwai Allah akwai kaza ya dinga yin wasu tunani eh to wani zai iya tsarkake ubangiji ya cewa lalle akwai wanda yi shi amma ya sufofin kamala ya zan yi ibada ya zan tabbatar mishi sufofi na kamalan sa wannan ba za mu ka iya ba sai wahayi ya zo shi na ubangiji shi ma maka alƙawarin cewa sai wahayi ya zo to wannan ba aibi bane wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce bai san wannan ba dan cewa wajen kabbalan ana maganar shi ne wannan ayan ma kun da tadri bal kitabu da can baka san me littafin ba ba san me imanin ba walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha sai dai mun sanya shi zama haske ne wani haske ne wanda muke shirar da wannan hasken wanda muka ga dama daga cikin bayin mu wa ina ka lalle kai din nan da tahari ila siratul mustaqim zaka shirar da mutane zuwa ga tabarki majidici tabarki na shine siratul lahi tabarkin ubangiji Allah bi lahu lahu ma fi samawati ma fil ardi wanda wannan ubangiji wanda abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasai nashi ne ala ku saurara ila Allah tasilu umur zuwa ga ubangiji ne lamura suke gudana suke komawa sai irin tabiya ce mene to taurawa nan nake son matsaya bala ce wa qad katabtu hadhihi al-muqaddima mukhtasara ce wannan muqaddima na rubuta ta ne wato a takaice bi hasabi taysirin lahi ta'ala gwargwadon huwa cewa ubangiji sauƙaƙawa ubangiji ne sauƙaƙa rubuta na rubuta ba tare da na yi wani kwalkwale na yi wani bincike ba min imla'il fu'ad daga cikin shiftan zuciyata wannan abin da ya rubuta yanzu ya zama umda a duniya baki daya don kaga daga cikin shiftan zuciyarsa ne abin da sai na addini shine yanzu ya ga bari ya tattaro wa mutane ya basu wallahu alhari ila sabilir rashadi Allah ta'ala shirye yake shewa zuwa ga tafarki madaidaici zuwa ga tafarki na shirya eh wannan wannan kullun na karanta wannan cewa imla'ul fu'ad in tabiya ya faɗa abin da bani babaki littafi da zaka rubuta ka rubuta yanzu ya zama umda zaka ga a cikin itikan da muke karanta zaka ga inda ibnu asyuti zaka yana yawan kawo magana ibn taymiya a cikin wannan littafin amma yana cewa yana da cikin imlaqul fuadi to ina ga dai in daga irin nasu yudin yadda yudi ke yi in zai rubuta abu kan zai rubuta wato zai rubuta kan wata kabiya ko wata mas'ala sai ya je ya tattaro duk abin da sani kuma ya karo da abin da malamai suka faɗa ya hada da shi kaga abin zai yi yawa kuma to amma in dai wannan ya ce min imla'il fuadi to kuma me za me za a faɗa a shi kaga masu ilimi sun yi nesa kwarai da gaske duk abin da ya rubuta ina ya ce min imla'il fuadi wanda ya nuna maka cewa ibn taymiya ubangiji ya sanya ya taka mataki mai girman gaske a ilimi ilimin sa ya nemi ya zama karama ga duk malamai malamai da dama suna cewa ilimin ibn taymiya ya zama karama karama ce kuma wannan kamar mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah wato yadda je da shi Allah ta'ala je da shi dadi a cikin al'umma akwai wasu wanda suke a ilimi in za a raba ilimin al'umma ba ki zuwa su za su dauki kusa rabin rabin ilimin al'umma ba ki abinda aka saba sani a farko al'amari ake samun irin wannan mutane farko al'amari irin su abdullahi dan abbas a ga wani lokaci lokacin magabata ya gina cewa shahidu min ibn abbas mashhadan mashhadan law sami'at hurumu la aslamat na taba halartar ibn abbas yana yin wani wa'azi yace inda rumawa turawa sun ji wannan wa'azin nasu da inda hujja ce suke nema sai sun musulunta a rana to da ilimin ubangiji ya yi ma abdullahi dan abbas to amma ba da ake samun irin su irin irin su irin su wannan bayan ba su akwai su qaus ibn kaisan su mujahid da sauransu bayan ba su akwai su sa'id ibn musayyib irin su irin su bayan su akwai su qatada sa sal basri hasan basri gabanin sa suka tada bayan sa aka zo su imamu ahmad sai imamu bukhari to amma tun daga nan abun sai ya zama ya dinga sirar cewa ilimi to abu mamaki ne kuma a karni na takas a ce an samu mutum ibn karni na bakwai ɗari shida da ɗaya zuwa ɗari bakwai da ashirin takwas shi an samu wani mutum kuma mai ilimi wanda ake danganta zuwa ga wancan wanda almizi ke cewa shekara ɗari hudu ba yi malami irinsa ba sai gashi an ƙara gani yanzu gashi kuma shekara ɗari da ba ba mutum ya kuma ƙara gani malami irinsa ba to da yawa za ka ga wani lokaci kuma yanda ubangiji ya mishi mishi tawfiki wani abin da ke da wahalan fahimta ya yawan malamai gizo kaga shi ubangiji cikin sauki ya mishi tawfiki ya gane kuma ya faɗa a cikin littafi an karanta an an gama tsare da abawa wannan banda ikhlasi kuma akwai tawfiki gaskiya akwai tawfiki malamai da yawa suke cewa wannan ilimin nasi ma zama karama gaskiya zai wuya a ce dan shekara shekarunsa da ya shekara 161 ɗari bakwai da shin takwas shekara 60 kenan fa a ce a tara wannan ilimi abu ne mai wahala yana da wahala yana da wahala yanzu kaga duk wanda sun sa ya tsaya da sauran duk malamai suka rubuta akan muqaddima fi usul tafsir duk suna dabdala ne har sun malamin Muhammad Kabir Yunus duk suna dabdala akan littafin nan nasu ne suna dai kare kare amma ummul asali a babu wannan littafin amma kaga shi kuma abin da ke cewa shine imla'ul fuadi ce to kaga shi da malamai ke cewa ina ba a ce wannan mutum yayi tafsiri in yayi tafsiri ba a san kuma me za a gani ba ɗalibinsa da ya tasinta da shi ibn kasir da ya tafsirin ya zama ba ga tafsiri irin nasa ba a yanda yake da shumuliya da kuma babu bida a ciki kuma ya zama maka bangaren ruwaya da dinaya a tare a wuri ɗaya domin tafiya inda shi ya yi tafsirin kaga me za a gani shi yasa duk da wasu su yi haƙuri ba saboda dinga bi duk inda ya taɓa sun tafsirin wata aya sai da aka haɗa ta da zama tafsiri to da samu amfana shi yasa bi tafiya kenan Allah ya ji gashi rahama sai az-zuhud kitabu zuhudi za mu tashi harfin ta'i kitabun zuhudi da ake danganta ma ali bin hussein zainul abidin bari mu dan kara kanta harfin ta'in nan قال يتي فعقبى كل شيء نحن فيه من الجمع الكثيف إلى الشتات وما عزلاه من حل وحرم يوزع في البنين وفي البنات وفي من لم تؤهله لفلس وقيمة حبة قبل الممات وتنساد الأحبة بعد عشر وقد سرنا عباما باليات كأننا لم نعاشرهم بود ولم يك فيهم حل مؤات اتفعقبى كل شيء كي نقش تارك أبابا دنيا to sakamakon komai da kake na anufi da muke ciki mu na jin daɗi da abin duniya min aljami da abin da muka tara alkatifi mai yawa ila shattati shine daga baya je ya kasance ne ya zama babu shi wa ba huzna da abin da muka tara na dukiya min ilin ta hanya halal ne wa hirmin ko ta hanya haramun idan maza su wazza za a raba fil balina a cikin ayyan mu maza wa fil balina a cikin ayyan mata sannan kuma da ma su kaɗai ne da muka yarda da su za a ba za a ba wa fi man lam nu'ahhiluhu li falasin da kuma za kuma a raba a wanda mu bi mai damu bashi kuɗin mu ba mu ko sisin ko ba mu bashi mu bi mai damu bashi ba saboda ila rashin jituwa ko kuma saboda shi zai aure matanka kai ba za ka ji daɗi ba shi ne wa fi man lam nu'ahhiluhu wato ga wanda mu bi mai da shi ba mu tantantar da shi ya karɓi ya karɓi wani sisin ko a wajen mu ba wa qimata habatin mu mai damu bashi wani kwaya ba mu a wajen mu kamar mata kafin mu rasu amma shi ma gashi tunda ya zama rasu ta hanyar wato alfarman wasu daga cikin nakan sun je sun aure shi ko sun kaza sai zama shi ma ya samu dukiyar ka inda a hakika ya ɗabar ya kai ba so kake gaji dukiyar ka ba to wannan kaga daga baya zaka bar shi ko kana so ko ba ka so wata sadar ahibbatu anan ne masoyan mu za su manta da mu ba da ashirin bayan kwana goma farara wa qad sirna idaman baliyat a lokacin mun zama wato kasusuwa daga group sun tsufa ka an lan nu'ashirhum biwuddin kai ka ce ba mu taɓa musu zamantakewa zamantakewa na kauna ba ba mai tana kai maka addu'a walam yakun fihim khillun mu'ati a cikin su babu wani masoyi mu'atin wanda zai zo ya dace da kai ya taimake ka mu'atin shine musa'id wanda zai taimake ka wajen sauƙa maka abubuwan da kake fama da shi a cikin kabarin ka ba wanda zai zo in aka ce da Allah zo ku zo ku da mahaifin ku ba za su zauna ba balle a ce ya musu addu'a sai ku mishi addu'a wani sai ce ya manta ma ba ya mishi addu'a yace ba cewa liman ya ayyuhal maghruru tahwi min al-wafri al-wafri naku yace ko ne naku inna wani ba'i ko al-mal ko min al-mal al-muwaffari min al-wafri ko to naku inna wani من الوفر الو- من الوفر الموفر والأثاث ستمضي غير محمود وحيدا ويخلو بعل عرسك أو بعل عرسك للتراث ويخذلك الوصي بلا وفاء ولا إصلاح أمر ذي- ذي التياث وقد وقرت وزرا م- مر- مرجحنا يسد عليك سبل الانبئا- الانبثاث فما لك غير تقوى الله حرز ولا وزر وما لك من غياث yace liman tahawi ga wane ne kake tara wannan kudade kai kuwa ya ayyuhal maghrib ya kai wanda ya rubuta duniya ka je ka tara dukiya min al wafri daga wannan dukiya da kake tattarawa al muwaffar abin tarawa wal asasi da kuma kayayyakin gida gida ka sai kujeru ka sai wannan ka sai wannan kai sai ka tattara satan bi za fa ka je ka ka- ka rasu ne fa ka za ka za ka shuɗe ghaira ma'amudin a halin kasancewanka ba mutum da ake yabo ba wannan ko dai ba mutum da ake yabo ba wajen mala'iku Allah ba zai yabe ka ba mala'iku ba za su yabe ka ba ko kuma gaira ba abu da zaka je baka musu da za su ma yabe ka ba ba za su yi bakin ciki yayin da karasu ba kai ka tara musu kuma shi da gaira mahmudun wahida za a baka kai kadai wa yakhlu ba'lu irsika shi wato mijin matarka shine ursuka ko irsika zai zama ya kadaita biturafi da zadaka gadonka da kake bacci ya kwanta kudadanka yanzu ke jaggala a kai ila ma makinka ya kwanta wa ya fuzulka alwasiyu shi kuma wanda ka mashi wasiya to dan Allah ka biya man bashi zai tabar da kai bila wafa ibn cika alƙawarin ka ba ba ruwan shi ba zai cika ba aminan aminan ka ba zai ba zai yi zumunci da su ba kai wasiya cewa wa da wani ka rike zumunci kai kaza kai ka rike amanar yan uwanka ba zai rike ba zai tabar da kai wala islahi amna bil tiyafi duk wani abu wanda yake ya ci kurkuɗe har ya lalace shi ne iltiyafi abin da ya riga ya lalace to ba zai je ya gyara maka wani al'amarin ba wani al'amarin ka da yake lalace yake nema ya lalace a- wato mutuncin ka ya zube ba mai zuwa je ce zai gyara maka Eh, za a gani wanda ba mace da gidan malamai ba mace gidan jahilai in dai ka riga ka rasu a cikin gadon ka wani malami ya bar wakafi wa daidai wa sai ka ga shi an zo ana rigima kuma iyalai sun ce su an kyale su a su bi kaza kuma su an basu ba kuma su addu'a za su yi ba ko kuma ku da aka baku amanan muta amanan din abubuwa na na marayu shikenan sai ka gani kawai ana jin kanku da da yara kila kuɗin ba su haushi kila ba ku musu kaza ba kila ba ku musu kaza ba amma da an zo an haɗu kowa ya aje abu komi ba komi ne ba an zo an haɗu an ba ko an yi mamacin abu ne da bai zama alkhairi za ka gani rasuwan dr ahmad babba haka aka tauri rigigimu har yanzu rigima rigima ce ta dan dakata dai ta dan tsahirta amma dai ba wai an kai koyon ta ba tsakanin magana da kuma makaranta tsakanin magana da makaranta gidan malamai tsakanin su malam inda bawa da sauran shi ko nan aka zo malam Abu ya faɗi cewa lokacin da ma jami'ar su shi ma an ba an samu akwai almugubar da ne su shiga tsakanin su sun zaina in ba dan an sa da taku ba daga baya dai yanzu abin ya sauki shi ba yanzu yanzu abin da ke tashi kuma shine san kuma zariya tsakanin masu rike da gidarul hadith a salafiyar da su kuma yara albani dan buwai na an je kotu ana har ma an mai da shi yanzu asirin shi malamin kun zo kuna ta yaɗa shi a cikin al'umma a rigima ai kaza kaza ai wancan ai wancan ba ba shi bace wancan kaza ai kaza ai da ba wannan ba bi da tarbiyya a ciki kaza an fitar da malami ba mace an fitar da shi shi yasa ake alkhairi kana yin santin kana da yi in kana sai ka bar mutane su maka bayan ka mutu ba za su yi maka ba ba za su yi maka ba sai dai su maka bulakanci wa yaqbuluka alwasiy wanda ka mishi wasiya zai tabar da kai bila wa fa'ida cika alƙawarin ka ba wala islahi amrin ba zai gyara maka wani al'amari bil tiyasi wanda ya ci kuɗi ya lalace ba wa qad waqarta wizran a kai a hali lokacin da kake raye ka je ka cika bayan ka kai dauki nauyin alhakin zunubin ka murjahin nan ya zama wato ka ya zama zunubi ne wanda yake sanya sai ka ma sunkuyar da da wannan ɗinka sai ka sunkuyar da bayan ka sau tsabar nauyin shi kaje ka ɗauki zunubi ta hanyar yaki halal yaki haram ka tara musu ya suddu alaika subla limbi tafi wanda duka wannan tabarki na zuwa kaje ka nema haramu zuwa kaje kai abubuwa na ka ka yanke zumunci kai abinda ka ga dama kai komi ba komi kamar da mutane ke faɗa sai ya toshe ka ya tunkuɗe ka ya toshe maka hanyar da zaka yi ma Allah da'a hanyar da zaka je ka ka- ka je ka nemi yardan ubangiji to wannan sai tun- ya- ya zama ah, ya hana ka zuwa ga wanda shine wato wakar wakata wizran wakata wizran shine wato ka ka ka ka, ka daukan maka kanka wani gammo na alhaki murjahin nan mai nauyi wanda ya zama ya ya ya, ya, ya, ya wato kange ka daga hanyoyi na da'a ga Allah amma laka gaira taqwa taqwa Allah ne zai ce ina baka shawara ba ka da wani abu kuma bayan taqwa shirzin da zai zama maka kamar wani hirzi wani wani abin wani katanga da zai tsare ka wala wazrin baka da wani dutse wanda zai zama ya katange ka kuma bayan taqwa wa ma laka min ziyati ko baka da wani mataimaki in ka je ka halda ubangiji baka da taqwa to ubangiji shikenan ubangiji ce illa ba Allah bi qalbin salim to baka da magana kuma a wannan rana Allah kiyaye ku sai mu tashi harful jimi insha Allah magana sai addu'a shi rigiman na ta ce wani kallon kadin na irin da ya bar wani fili ya ce makarantar ba na malam ba an yawa su ba ta ne shekara da shekaru da suka ce a wannan filin ana ta gudu wallahi da aka je ko wallahi da aka je ko kuma yara kawai yara da yara kawai sai su maka shaida cewa an an ji an ga alamar lokacin da ka bada kyautan waye baka da- baka da cikakken wani hankali fili wato kan titi dan kai maka wannan tozarci tozarci yanzu ko yanzu yanzu yanzu yanzu aibin mahaifinka ba kai ba za ka share ba za ka rine shi ba balle kuma ka je ka mishi ƙarya ka ce wai lokacin da yake ta an ga wai ba shi da kuɗi hankali kaga shikenan ai tana dama ana gadar da shi hankali kaga kuma bukata aure kuma kenan shikenan wani kuwar kuma ta jira mun shi yayi a wannan shi kuma yayi abin da yake son ya abin shi ka wallahi wallahi ni na taba gaya ma wani sai sai sai yake nuna min kamar kai saboda dama kai ba ku kai gidan ku ba ko na ga da kuɗi ba ni sai to gaskiya ina tsammanin haka ne ina tsammanin haka ne ni ina ganin ni ba kai ba kai ba barka wani kuɗi ba kai zaka bar wa danka kuɗi abin da ya samu ya samu wanda ba za ka tabbata shi ba amma ake alkhairi kai shi a lokacin da kake dama kana da dama duk dukiyanka duka in ba rashin lafiya kake ba ko baka kita da shi dan ka ba shi da dama ya ce maka komi na shari'a to kaji ko to da Allah ya zo inda za a binne mutane ko kuce ko kuce kuce wai zai zai tashi to yanzu za ku za ku ji kwakwalwa wanda aka binne a wurin ne kuma yanzu ni abokina da kuma ana ka binne babana na ka binne kan babana Eh.
ganni na eh baban sai ce ga ta nan in kuka cinye abin da na mutu wannan ba zai amfana da ku ya wa mutu ta to to kaji amma zai bi shekara shida bakwai wata daga cikin sun zago sun dawo wallahi magada ba su da kirki wallahi wallahi tallahi yace ga shi nan tasowa ya gaci shekarar tasowa ya gaci yace an dare sun ci su ba ruwan su da haka wannan ba dare ka gani za ku kwato ta ai ai neman ku ku anan ku anan sai da kuka rubutu ma kuma anan masallacin ko na kwarar sai da aka yi rubutu nan ba sai da aka yi aka yi rubutu saboda gudun kar a yi sai aka yi rubutu. sai aka yi rubutu da wannan wallahi wallahi ɗaura nan matakai za mu riga ɗauka wannan gudu na masu yake iyalanka da yaranka wallahi tallahi fitina nuna suke jan su kan sun sani in ya fita su da dama wannan ma su wallahi ai ma kun sani wato ka nuna musu karfa karfa da karfi da yadi ba san da za ku ba shi takarda da muke dukiya na ne kawai idan da na ga dama ka za a yi sai ga shi Ku ka nemo mu?
a hannu
amma wai a mutum ya alkhairi kuma ku ce ku hana a hannu kuma da takardun duk suna a hannu saboda wannan komai bai tsaya wallahi abin da ban takaici kuma abin da baka mamaki ba gidan masu masu kuɗi ba gidan talakawa ba gidan malamai ba gidan jahilai ba gidan sarakuna kowa inda ya rigima ta kawo kan abin duniya to shafa mai da shoka kawai ki zalim da yawanci ya gaci sai yana da rai ya ba da zaka wallahi wani lokaci ba iyayen bane kawai wani ɗiba albarka ce kawai wani duk abin da za a yi wani- wani an rubuta shi wani yaron ne da zaran ya je ya dawo kana ji ba tura shi da za a da zaran ya je ya dawo fyaɗe yaro fyaɗe ba ta fyaɗe shi da zai fara tunawa to me yake da shi yanzu to wallahi kaza da baban bai bayar sai ta ce ya tashi ai wannan dukan kowa ya kalle da faɗan famulin su ya gani ai an taɓa samun rigima irin wannan ba wani laifin yayi ne ba wani kawai rigima ne ya ji bai da kuɗi shi kuma yake ganin dole ku- arziki sa a wannan abin yake dan ya riga ya bayar sai sai mun tashi tsaye sai mun tashi tsaye akan magada magada magada abin da suke yi ba sa kyautawa sannan kuma- kuma da ma duk wannan an gama ma suna musu addu'a ne ba wanda ke ma wani addu'a duk ba za ka tambaye su tsakaninka da Allah shi ne ka mishi addu'a ya manta ba ma ta da rigima dama shi ma ya shi ba ruwan shi da addu'a shi dai ya ce ya sha shi ma da shi sai ayansa shi ma kuma an je lahira ko ayansa in an je in ya mushi ma ayansa sai sa hanka mishi da irin wannan dan haka za a yi tabbas kwarai kuwa za ta dole a dole a mimita yanzu misali ai kowa yanda iyayen shi suka so shi ba ai ba zai so shi haka- bai so su iyayen shi haka ba sai dai shi ba su iyayen shi haka shi ma yanda iyayen suka yi fama da shi shi ma zai fama da iyayen shi yaran ne yanda kuma shi ma yayi musu iba albarka to su ma ka za su mishi za su ma sai biya wannan yan zamani ne Allah ya kyauta Allah ya tsare mu wanda muka da Allah ba mu lada abinda muka sai Allah ya taimaka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله تعالى يمنع البركه a gaban mu da bayan mu Allah ya mana albarka gaban mu da bayan mu Allah ta'ala ya kare mu da fitinin zamani Allah ta'ala ya kare mu da fitinin zamani Allah ya biya mu katun alkhairi ya tunkuɗe dukkan sharri duk masu neman addu'o'in mu Allah ta'ala ya biya musu bukatun su na alkhairi Allah ta'ala ya tunkuɗe dukkan sharri Allah ya azurta mu arziki mai amfani Allah ta'ala ya azurta mu arziki mai amfani سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.